بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسادوا أولا سافية لهدي safiyar 18 ga watan rabi'un al'awwal hijira na da 1438 daidai da 18 ga watan ainihin wato 12 2016 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha uku daga cikin jerin giyar darussan littafin la ilaha illallah ma'anaha شروطها فضلها نواقضها واللفر أبو عبد الله محمد سعيد رسلان الله مدوكتين سركي يساكا مشد الخير littafin da ke ƙoƙarin fahimtar da mu asalin ma'anar kalmar tauhidi kalmar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko dukkanin manzanni a bayan ƙasa zuwa ga jama'arsu da mutanensu domin su kiraye su zuwa ga yin bauta ga Allah shi kaɗai da kuma tsantsanta bautan ga Allah shi kaɗai ba tare da an cakuɗa ta da wani abin bauta ba. Muna nan ainihin wato a shafi na arba'in da biyu a cikin wannan littafi ɗin insha Allah ta'ala wanda a jiya mun ƙarƙare bayani game da sharɗi na shida game da wannan kalma ta la ilaha illallah. shine sai an sami ikhlasi kamar yadda ya tabbata a hadithin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa dukkanin mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah yana mai tsantsanta ma'anarta yana mai tsarkake Allah maɗaukakin sarki da bauta ya faɗe ta tun daga zuci har baka to wannan mutumin shi ya fi kowa cancantan samun ceto na a ran tashi alkiyama in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haka nan hadithin bukhari da muslim hadithin utban bin malik Allah ya kara mishi yadda muka ji fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa lalle Allah madaukakin sarki ya haramta ba wuta naman duk mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah amma ya faɗe ta ne domin neman fuskar Allah domin neman Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi ya kuma yarda da wannan abin da ainihin wato ya aikata ko ya zo da shi na aikin alkhairi Allah maɗaukakin sarki ka tsare mana imaninmu ga azurta mu da ikhlasi fil qawli wal amal wa na'udhu billahi minar riya'i was sum'a اللهم إنا نعوذ بك بوجهك الكريم من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وأعمالنا وجه غيرك وسواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أيوم أنا نسيت الشرط السابع شرطي نبقي دقتين شرطا ونن كلمة لا إله إلا الله المحبة شيني سويية قونا قبل ونن كلمة لا إله إلا الله ƙila wani zai yi mamaki da aka kawo almahabba a ciki amma mu sani jama'a almahabba soyayya ɗaya ce daga cikin ibadoji waɗanda ake wa Allah maɗaukakin sarki wa in kana cewa almahabbatu jama'a ta kasu ne kashi uku akwai almahabbatu lillah san Allah da ƙaunar Allah ya zamto ba za ka bauta wa kowa sai Allah ba dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarnin da ka aikata za ka aikata dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi hani gabarin aikatawa za ka ƙauracewa aikata wannan abin ko da zuciyarka tana so ka fifita ƙaunan Allah da ƙaunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wannan jama'a ana samun ta ne ta hanyar yin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kabe da Allah ta'ala ya faɗa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم kace da su idan da gaske ne kuna son Allah to ku yi min biyayya Allah ya ce ka manzon Allah ka faɗa wa mutanenka cewa in da gaske ne kuna son Allah to ku bi ni ku yi min biyayya in kun yi haka yuhibbukumullahu sai Allah ya so ku ashe son Allah ba a bake ce ba jama'a ba kuma da'awa ba ce cewa ina son Allah kamar da al'imam ibn al-qayyim al-jauziya yake faɗa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi mala ibn al-qayyim yake cewa yadda al'amarin yake jama'a ba wai kai ka so ba a'a a so ka shi ya fi muhimmanci sama da kai a ce kana so don idan soyayyar baki ce kowa yana faɗa cewa ina son Allah ina son manzon Allah amma sai ya zama dukkanin waɗannan kalmomin ka faɗa amma ayyukanka sun saɓawa wanda Allah ya umarce ka da kai sun saɓa wanda aka ce ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka bin alƙur'ani ba ka bin sunnarsa sau da ƙafa sai dai bin soye-soyen zukata da kuma ra'ayoyi da kuma dukkanin wata hayaniya ko bankawara kaga anan akwai matsala ta yadda wannan da'awar taka kadai ba za ta iya amfanar da kai ba kuma ba za ta kai ka gaci ba dole sai ka bi abin da Allah yake so dole sai ka bi abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da al'umma shi sannan zaka samu wannan soyayya jama'a mun gane wannan ko soyayya ta biyu ita ce nan al-mahabbatu tabi'iyya so da kauna kuma irin na ɗabi'a mutum yakan so matarsa yakan so mahaifinsa yakan so mahaifiyarsa to wannan al'ada ne ba matsala zaka so ɗanka zaka so mahaifiyarka babu wanda ya ce wannan kuma haramun ne ko shirka ne ina fata an gane wannan jama'a wannan so ne na ɗabi'a amma ka sani idan son mahaifinka ko mahaifiyarka ko matarka ko ɗanka ya ja ka zuwa ga saɓa wa Allah kuma a nan kuma nan ma shirka ta shiga ciki dan kana son ka daidaita ƙaunarsu irin ƙaunar da kake wa Allah ne so sun ce ka yi kaza ya saba wa na Allah amma ka bi sai ka kyale na Allah kaga kusan a ce a nan ma ka fifita bin su sama da yadda kake bin Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a hadisi ingantacce cewa innama ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne kadai a cikin abin da yake biyayya ne ga Allah amma duk abin da ya saba wa Allah ko mahaifinka ne ya umarci kai cewa je ka kai ba za ka yi ba wasaidil insana biwalidayhi husna wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun yace fala tuti'huma kaga Allah cewa fala tuti'huma kada kai musu biyayya akan wannan amma sai Allah ya ce menene akwai wata kalma kafin nan wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa amma kayi zamantakewa da su tsakaninka da su a nan duniya da kyautatawa wattabi' sabila man anaba ilayya kuma ka bi hanya ta waɗanda suka komo zuwa gare ni suka mai da al'amari gaba ɗaya zuwa gare ni ku sani ilayya marji'ukum gare ni makomanku take fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malu zan ba ku labari kuma in muku sakamako da abin da ku kasance kuna aikatawa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Amr ibn al-As riwayar Imam Bukhari da Muslim cewa ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilaik wa kafi so a cikin mutane gaba daya yace Aisha yace na fi son Aisha a duk cikin mutanen duk duniya na fi son Aisha Allah ya kara mata yadda sai yace mai minar rijal a cikin maza fa cikin mutane fa maza wa kafi so yace abuha babanta kaga ashe so ne ɗabi'a mutum yana iya so ko an gane wannan ko jama'a abin yakan iya akwai so na ɗabi'a wanda babu laifi in an sami irin wannan zaka iya son matarka da mahaifinka da kowa amma kada kada son da kake musu kuma ya ja ka zuwa ga sabawa Allah me zai nuna maka wannan Allah ta'ala yana faɗi a suratul tauba ya ayyuhallazina amanu لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يا قوة أن سكي إيماني kada ku riƙi iyayenku da ‘yan uwanku a matsayin masoya ku ƙyale Allah wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince su ya ƙaunace su ya kyale Allah ya kyale umarnin Allah madaukakin sarki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce fa ulaika humuz zalimun wa'annan sune asalin azzalimai sai Allah ya fara lissafa maka ba qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun taksawna takshawna khasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره سأل لك أرتوى والله لا يهدي القوم الفاسقين كاقا أنا Allah ya nuna maka ashe ana iya son wani abu fiye da Allah ba wai kai ne zaka ce a wallahi ina son kaza fiye da Allah ba a'a ayyukan ka ne suke nuna haka domin akwai lisanul hal akwai lisanul maqam lisanul maqal ka faɗa da bakinka lisanul hal aikinka na yau da gobe shi zai nuna wannan domin jama'a soyayya ce ke sa ka ga mutum ya ƙi abin da ya kamata a so soyayya ce take kai ga mutum ya so abin da ya kamata a ƙi ina fata an gane wannan jama'a e kuma duk wanda ka gan shi a duniyan nan yana bautawa wani abu saboda ƙauna ne yake bautawa wannan abu dan idan babu soyayya babu da zai bauta masa hatta zuciya nan in zamto babu kauna da kake wa zuciyarka babu yadda za a yi tarka kitsa maka wasu abubuwa na sabon Allah ka rika binta soyayyen da kake mata ne yake sa take jaka zuwa ga wancan ainihin wato al'amari kaga so na ɗabi'a kenan wanda in ya zama so na ɗabi'a ne wannan babu laifi kamar yadda muka magana amma in ya saba to shi ma akwai matsala so na uku kaga kenan wannan soyayyen ɗabi'a wanda mutum baya fifita wannan soyayyen sama da san Allah kenan ko ya daidaita wannan kaunar da irin san da yake wani Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama sai so na uku shine mahabbatu ma Allah kai soyayya ka so wani abu irin soyayya da kake wa Allah to kaga wannan tunafi mahabbat Allah tana kore kaunar Allah din ina fata an gane wannan e shi ne malamai ka ce mahabbatu mahabbatu ma'allahi lati yunafi mahabbat Allah daidaita kaunan tare da Allah wanda kuma tana kore kaunan Allah dan idan kana kaunan Allah babu yadda za a yi a ce ka an wayi gari ka cakuɗa ta Allah da kuma ta wani jama'a ko zai yi haka ba zai taɓa yiwa ba jama'a Allah maɗaukakin sarki ka tsare mana imanin to jama'a kun ji wannan kenan game da ainihin wato kala-kala na muhabba don duk wanda ka shi an ja shi yau yana yawo a titi ko ya sa bakaken kaya ya sa kaza ƙauna ne ya ja shi soyayya ta tashi zuwa ga wannan abin da yake yi don in baya so zai yi za a ja shi da ƙarfi ne ga shi ma Allah ta'ala ce la ikraha fi din babu wani tilasi a cikin addini kenan duk wanda kaga yana wani addini ko yana aikata wani aiki san shi da wannan abin ya ja shi zuwa ga aikata wannan abin dan idan baya son wannan abin babu yadda za a yi kaga ya kai kansa zuwa ga wannan abin Allah ta'ala ka shiryar da mu to sai malam yace الشرط السابع المحبة المحبة لهذه الكلمة العظيمة المباركة نون سوية قولنا كلمة من جرماكم من البركة ولما اقتضته دكما أبن دولنا كلمة تكي هكون تاوى نبو تاوى ألا شيك لي دكما قورة شيء ودكا نوان أبوان دبا ألا با ودلت عليه da kuma abin da wannan kalma take nuni zuwa gare shi wal mahabbatu li ahliha al'amilin biha da kuma kaunar mutanen da ke son kalmar la ilaha illallah kuma suke aiki da wannan kalmar ta la ilaha illallah kenan bayan ka so Allah ka so manzon Allah to ana buƙatar kuma ka kaunaci ƴan uwanka muminai masu faɗin kalmar la ilaha illallah شيني أنا والمحبة لأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها أما وأنك لزمت شرطا كلمة أنت لا إله إلا الله كنن با ما سفر أنت دباكي بكوي أما كو با أطبق ما أنت أزوشي حتى أيكتي بذاك تبغى أنا أيكي دون كلمة لا إله إلا الله توبند إرو أن متانا سي وأنك تشك ما أنا كلمة أنت لا إله إلا الله ma'a bu'di ma naqadha zalika tare da nuna kiyayya ga dukkanin abin da ke kishiyantar wannan kalmar ta la ilaha illallah an gane wannan ko duk bautan koma waye aka bautawa dole ka ji kana kin wannan abu saboda ya kishinci Allah madaukakin sarki wajana bahu da dukkanin abin da ya nesanci kalmar la ilaha illallah to sai ka nuna kiyayyanka karara da wannan abu saboda me saboda abin ya saba wa Allah kuma ko mutum ne za ka yi ƙiyayya da shi jama'a ka yi ƙiyayya da shi domin Allah ibada ka yi domin akwai inda ƙiyayya ke zama ibada aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya a wani hadisi yake cewa salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله كذا دكا وأن يصوم تن أما بايا سيش سيدا وان سيدا الله أشي كيشير قصوية يا منيني كيئية yayin da kake son Allah kake son manzon Allah kake son bayin Allah muminai dole kuma ka ji cewa baka son wanda baya son Allah baka son mai saba wa manzon Allah baka son wanda yake ainihin wato nuna kiyayyarsa ga musulmai baka son wanda yake ainihin nuna gabarsa da yi wa musulunci zagon ƙasa dole ka ji kana kiyayya gare shi an gane wannan ko jama'a qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin wannan aya a cikin sotul baƙara Allah ta'ala ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙan wasu waɗanda ba Allah ba andadan a matsayin kishiyoyi a matsayin ababen tarayya a matsayin kishiyoyi ga Allah maɗaukakin sarki yuhibbunahum ka hubbillah suna son waɗannan ababen bautan nasu irin san da suke yi wa Allah wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah su suka fi tsananin nuna ƙaunansu ga Allah an gane wannan ko wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su suka fi tsananin nuna soyayyarsu ga Allah maɗaukacin sarki wannan aya ta zo mana da babban sha'ani jama'a shine tana fassara mana ma'anan wannan kalmar ce ta la ilaha illallah Allah ta'ala cewa ya daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙan wasu waɗanda ba Allah ba suna ƙaunansu irin ƙaunin da suke yi wa Allah ina ma'anar wannan wanda ba Allah ba zai ce musu ku saba wa Allah kuma su saba masa zai sa su su aikata wani aiki wanda ya zama wannan aikin kishiya ce ga abin da Allah ya aiko kishiya ce ga abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai ya karanta da sahabbansa akai kuma su bi shi akan haka anan sun yi musawa akwai daidaita ƙauna da suka yi na wani Allah da kuma Allah ɗin don da kana son Allah da Allah ya kamata ka yi biyayya ba ka kyale wani Allah kuma kowane ne shi shehinka ne malaminka ne abokinka ne mahaifinka ne mahaifiyarka ce abokinka ne matarka ce danginka ne ko ma wane ne dole ka ji cewa Allah maɗaukakin sarki ya fi girma a zuciyarka fiye da kowa dole ka ji cewa Allah kaɗai za ka riban da waninsa domin kai tsaye yin biyayya akan wannan ka san ya saba wa Allah ɗin to kaga anan ka biye wa wancan fiye da na Allah ɗin to shi yasa sai Allah ya ce ma sun riƙe wasu waɗanda ba Allah ba suna ƙaunarsu suna son su ka hubbillah irin ƙaunar da suke yi wa Allah sai kawo kafu tashbihi Allah ce wallazi na amanu amma waɗanda suka yi imani a shaddu hubban lillah su suka fi tsananin nuna ƙaunarsu ga Allah saboda mene ba sa bin abin da wani Allah yake sanya su Ali bin Hatim Allah ya ƙara mishi yadda sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a da shi kirista ne ya zo ya musulunta da ya musulunta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta irin waɗannan ayoyin daga cikin Al-Qur'ani yana karanta farin Allah ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun da ya karanta wannan ayar ma'anan ayar ita ce sirriki malamansu kaji malamansu da masu bautan allah cikinsu a matsayin iyayen giji ba Allah ba, a matsayin ababen bauta ba Allah ba. Wal Masiha bin Maryam, hakanan sun riƙi Isa ɗan Maryamu a matsayin ne, abin bauta ba Allah ba. Amma Allah ce wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida ba umarce su da komai ba sai dai su bauta wa abin bauta guda ɗaya. Sai ma Allah ya ce maka la ilaha illahu babu abin bauta bisa gaskiya sai shi subhanahu amma yushrikuna sarki ya tabbatar wa Allah gabarin abin da suke gwama shi da shi suke hada shi da shi a wurin bauta sai Ali ibn Hatim ya ce ah ya rasulullah ai waɗannan malaman nan ba bauta musu muke yi ba sai manzo Allah ya ce Ali ibn Hatim dan ne tsumana saurara ka ji waɗannan malaman naku da masu bautan Allah cikin ku shin ba sa umartanku da ku yi wa ba sa umartanku da ku saba wa Allah ku misu biyayya akan haka suka ce yace eh kwarai muna yi ba sa hana ku aikata wani abu da Allah ya umarni da aikata kuma ku hannu yace muna yi manzo Allah ce tilka ibadatukum ai wannan shine bautin da kuke musun aiki kaga shi abu ne mai sauki kaka ɗauka cewa sai wasu arna suka ɗauki wata wani ƙaton gunki a gaban su ke bautawa a'a mujarradin bin umarni kawai wane ce maka saba wa Allah kuma ka bi shi akan haka ga abu Allah ne ya ce ayi sai aka hana ka aka ce maka kul sai kuma ka hannu manzon Allah ya ce kai tsaye ka bautawa wannan wanda ya hana kan ko wanda ya sa kan kaga kenan saboda kana kaunan wancan din shi ya sa kai masa biyayya akan haka wanda kuma wannan ya kai ka zuwa ga shirka ga Allah madaukakin sarki wajen ibada jama'an gane wannan ko to gashi sai Allah ta'ala ya faɗa yuhibbunahum ka hubbillah me ma'ana anniddu anan shine ash-shabihu wan nadhir a dauki abu mai kama da juna ko kuma wanda yake kini ko tamka wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya mishi wani alheri ko ya ainihin nemi wani abu ya samu sai ya ce manzon Allah ma sha Allah wa shi'ta Allah ya so kuma kai ma ka so sai manzon Allah ya fushi ya kalli sahabi ya ce mai kai ataj'alani lillahi niddan so kake ka sanya ni in zamto kishiya ga Allah ka ce ni na so Allah ma kuma Allah ya so ka hada mu a cikin kalma daya jumla daya ka kawo wawun kalmin aqafi kuma yace a bal ma sha Allah wahda manzo Allah ya ce kul ka dai ce Allah kadai shi ya so ka dai cewa ne Allah kaɗai shi ya so amma kada ka gwama da Allah ka ce na so kuma Allah ya so wannan hadisi hadisi ne ingantacce imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin sana as-sunan kubra an gane wannan ko jama'a kenan kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ashe abin da kira da kini kaga dauka sai wani gunki kada ka ɗauka sai dodo da ake ce maka dodo ba dodo ba ne wanda ke zama kini ga Allah yana iya zama mutum ne ɗan uwanka wanda kuna rayuwa da shi a zamani ne ko kuma ma yana rayu ko kuma ma ya mutu ka yi ƙarin cewa kana jin tsoronsa kuma ƙila in ka aikata wani abu zai iya cutar da kai ko iya zai iya maka wani abu dukkanin waɗannan kaga ana ibada ce wacce ba a yi wa kowa sai wa sai Allah don haka sarrafa wannan ibadan ga wani Allah zai zama shirka ga Allah maɗaukakin sarki jama'a an fahimci wannan ko to kaga anan sai Allah kuma yace yuhibbunahum ka hubbillah suna son waɗancan ababen bautan irin san da suke yi wa Allah to anan malaman tafsiri suka ce za a kalli wani wajihi guda biyu ne imma dai suna son ababen bautansu da gumakansu da duk wanda suke bautawa irin san da suke yi wa Allah suna daidaita wannan soyayya an gane wannan ko sai ya zamto cewa a cikin zuciyarsu akwai ƙaunan Allah sannan kuma akwai ƙaunan gumakarsu an gane wannan na biyu kuma sai ya zama kenan sun sanya ƙaunan gumakarsu irin ƙaunar cewa ne Allah kaga akwai son Allah akwai kuma son gumakarsu wajihi na biyu kuma shine sai ya zamto cewa A'a, babu san Allah a zuciyarsu sai san gumakan. Amma suna yi wa gumakan irin san da ya kamata a yi wa Allah sai wa wannan gumakan. Ina fata an gane wannan. Shi yasa sai Allah kuma ya ce maka wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Amma waɗanda suka yi imani su suka fi tsane su suka fi tsananin nuna kaunarsu zuwa ga Allah madaukakin sarki. An gane wannan ko? Idan muka kalli wancan wancan fasar da muka yi tana da alaƙa da wannan fasara sai ya zama imma dai a ce waɗanda suka yi imani da Allah su suka fi tsananin nuna ƙaunarsu ga Allah saboda san da mumine suke wa Allah so ne na musamman ba sa cakuɗa shi da son kowa da kuma son komai an gane wannan ko amma kaga ƙaunar da waɗancan suka yi kuma akwai mene akwai shirka a ciki an gane wannan aiko tsakaninsu da kuma gumakansu idan muka ɗauki fassara ta biyu sai mu ce waɗanda suka yi imani su suka fi tsananin nuna ƙaunansu ga Allah sama da yadda waɗancan mutane suke ƙaunan gumakansu ina fata an gane wannan fassara ta fito aiko kowanne wajihin guda biyu in ka ɗauka zai baka ma'anar ma'ana za ta fito maka to kaga ashe anan mumine suna imanin cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne nan wanda ya cancanta da bauta shi ne mai cutarwa shi ne mai amfanarwa shi ne mai samarwa da bayi dukkanin abin da ainihin wato suke samu na alkhairi domin Allah ta'ala ya faɗa ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk wani abu mai kyau idan ka same shi daga wajen wa yake daga wajen Allah amma ka sani wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika duk wani mummunan abu in kaga ya same ka daga kanka ne ka binciki kanka ka binciki ayyukanka da kuma alaƙanka tsakaninka tsakaninka da mahaliccinka jama'a an gane wannan ko wannan kenan dangane da wannan jama'a don haka duk mutumin da aka wayi gari yana nuna ƙaunan wani irin ƙaunar da yake yi wa Allah to kai tsaye wannan jama'a ya shirka da Allah hakanan akwai shirkul mahabba tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waninsa yadda ake yadda ya zama babu wanda ya cancanci abotawa sai Allah shi kadai hakanan babu wanda ya cancanci aiwa biyayya makauniyar biyayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya biyo baya wanda ba manzon Allah ba za a yi masa biyayya ne kadai in abin da yake kira akai irin abin da manzon Allah ya karantar ne amma ko me ya karantar inda ya saba wa karantarwar manzon Allah ba za a bi shi ba jama'a in kuma ka bi shi kaga an hada shi da manzon Allah kenan kada jin cewa akwai wani wanda yake tarayya da manzon Allah domin duk masu rubuce-rubuce da kiran mutane zuwa ga irin waɗannan jama'a ibada ce da gina shi akan mafarki manzon Allah ko ba mafarki ya gina addini akai ba ya gina addini akan wahayi ne daga wajen Allah madaukakin sarki ina fata an gane wannan jama'a dan in addini ya zama za a gina shi akan mafarki shi yasa mu ahlus sunna ba ma karban addinin da aka gina akan mafarki ka ce kai kayan mafarkin kaza me kai mafarki kila ma kayan farkin cikin ka ya kumbura kana ta tusa kana magwas kuma ka ce ai kayan mafarki kaga manzon Allah a ce baka ya sifan shi na gan shi wani dogo zankale ne kuma ya riga shi tana jan ƙasa ta yi kai shi ka gani ba manzon Allah shi ka gani ya ce maka annabi ne manzon Allah ya ce shaidan baya kamance cinya da shi amma shaidan zai iya zuwa da wani shigar na da bai ce maka shine manzon Allah ku gane wannan amma irin sifar da manzon Allah yake da ita na halitta in ka karanta cikin ash-shama'il muhammadiyya da littafan ainihin wato hadisi yadda sahabbai suka suranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in irin wannan sifan ka gani shaidan ba zai taba shiga irin wannan sifan ba amma zai iya maka shiga na wani irin yanayi ya ce maka shine shine shine manzon Allah ina fata an gane wannan naka ce maka to me yace maka kace ya ce in tashi da safe ne sadakan kuli kuli domin wannan da na yi sadakan kuli kulin nan Allah zai bani aljanna sai ya ce kai kai makareci ne manzon Allah bai karanta irin wannan karatun ba daga sadakan kuli kuli sai ka shiga aljanna nan take manzon Allah bai karanta irin wannan karatun ba mun ne sun cewa sadaka ibada ce manzo Allah kuma ya karantar inda ce maka yi kai sadaka kawai ya shiru ya tafiya shikenan ba matsala kai sadaka dama ce ibada ce shi karantar ai amma sai ka dauko wani abu da bauta kace ma wannan abin ya faɗa min cewa ayi kaza kuma duk wanda ya karanta so kaza yana da lada kaza sai mu ce kai makaryaci ne kuma wanda ka gani ba manzon Allah bane shedan ne Allah ta'ala ya tsare mana imanu to jama'a kun ji shi yasa za ka ga wani inda za ka ce mai rantse da Allah sai ma ƙarya amma rantse da waliyinka sai ji ka yanzu fa in ya rantse da waliyin nan fa zai cutar da shi to sai ya rantse kuma akan sai ya rantse akan gaskiya amma ya rantse da sunan wani ba sunan Allah ba kuma kaga anan ya fifita kaunan wani sama da kaunan wa kaunan Allah mana kokin sarki jama'a ina fata an gane wannan kamar mutumin da zai je wajen aikin hajji ne ko ziyara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafiya yawan wasu da gaske suna fifita ziyaran kabarin fiye da masallacin ko masallacin aka ce ka je ka ziyarta ba kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma tun da ka shiga masallacin yana kusa sai ka je kai masa ziyara ina fata an gane wannan to amma wani sai ga shi musamman saboda kabarin yake zuwa ba saboda masallacin ba kaga ya sabawa abinda ainihin wato manzon Allah ya faɗa dan manzon Allah cewa yayi la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa ba a nikan gari ayi tafiya takakka ta musamman aje wani ziyara wani wuri sai masallatan nan guda uku masallaci na wannan na garin Madina inji manzon Allah yace wa masjidil haram da masallacin makka masallacin ka'aba wa masjidul aqsa da masallacin al-aqsa wanda yake can falastin an gane wannan ko amma kace ka ni gari to aini sai naje to kaje din amma ka nemi wanda zai baka ladan ina fata an gane wannan ka kuma sani cewa ba Allah kai biyayya ba jama'an gane wannan ai ko shi yasa kuma yayin faruwan wata musiba ko aukon wani abu sai ka ji wani ya kiran wani wanda ba Allah ba misali shi'a ar-rafida al-ithna ashariya in wani abu ya faru me ake wa ake kira Hussein ko ya Mahdi ko ya Ali ba wanda kira ba kenan jama'a wannan shirka ne da Allah jama'a ba a kiran kowa yayin faruwar ta musiba sai wa الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يرجع بيان جماعة أعظم بيان وأوضح بيان في آيات القرآن الكريم ذاك يا جماعة wannan zai kai mutum zuwa ga shirka karara domin neman dauki sahabbai wajen wasu ka nema ne an zo yakin badar manzon Allah ba ya roƙa Allah ya dinga roƙa har da mayafinsa yana yana yana sumbulewa yana faɗi sai na abakar ce manzon Allah ka roƙi Allah ka roƙi Allah Allah ya karɓa mu je kai a fara yakin nan sahabbai Allah suka dinga roƙa Allah ya ba mu labari ce in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ku tuna yayin da kuke neman agaji ɗaukin ubangiji ku sai ya amsa muku أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين كاغني استغاثة توانيني تألا منظور الله نفعل عبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله إن ذاك يرقو رجوع وإذا استعنت إن ذاك نيمتي بكو فاستعين بالله كنيمتي بكو أورن الله إياك نعبد إياك نستعين kai kadai muke bauta kai kadai muke neman taimakonka kullum fa sai ka faɗi amma ta musiba ta faɗi sai ka kira sunan wani ba Allah ba kaga nan ka bata Allah ka shirye da mu ka tsare mu ga barin ainihin wato bin tafarki na bata dan haka jama'a kun ji waɗannan su ne nau'o'in ƙauna da ake wa ainihin wato Allah maɗaukakin sarki da kuma ainihin wato waɗanda suke ba Allah ba Allah ta'ala ka kiyashe mu domin jama'a wannan irin soyayyan ko tana kai mutum zuwa ga wutar dan idan ka ci gaba da karanta waɗannan ayoyi na suratul baqara za su nuna maka cewa har sai an shiga wutan sai Allah ya ce maka to gashi nan wallazina amanu ashaddu hubban lillah sai Allah ya ce maka walau yaral ladina zalamu ko walau taral ladina zalamu kai mai karatu da za ka ga waɗanda suka yi zalunci in ya raunin azab yayin da suke ganin azaba ɓaro-ɓaro saro-saro an da kuwata lillahi jami'a a wannan lokacin ƙarfi gaba ɗayan shi ya fitar ga Allah shi kaɗai wa anna Allah shadidul azab kuma Allah shine mai tsananin azaba in tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u yayin da waɗanda suka bi waɗanda aka bi suke barranta ga waɗanda suka bi suke musu biyayya a duniya shi shugaban da aka bi din zai barranta daga waɗanda suka bi shi zai ce a'a ni ba ni ba ku a wallahi ƙarya kuke ma kuntum iyana ta abudu ba mu kuke bautawa ba mu ba ruwanmu kuma soyayya ta haifar da aka aiko al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun lil muttaqin haka Allah ya ce masoya juna a wannan yini na tashin alkiyama makiya juna ne illal muttaqina sai masu jin tsoron Allah wanda an gina soyayya akan san Allah kaji to wannan za a fara tsini tsini wa qala alladhina ittaba'u itabara alladhina tubi'u min alladhina wa ra'aw al'azaba sun ga azaba barbar wa taqatta'at bihim al'asbab kuma duk wasu hanyoyi sun riga sun yanke a wannan lokacin duk wani abu da za a ce a kama domin ya kai mutum zuwa ga gaci ko ya tsere da shi azabin Allah babu yatabarra alladhina tubi'u min alladhina tabi'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina tabi'u wadanda suka bi suka biyayya ga wadannan mutane kai suna cewa law anna lana karratan ina ma za a dan ƙara ba mu dama a dan ba mu wani dan lokaci فنتبرأ منهم مما مسمي برم برم دسو كما تبرؤوا منا كما يد ايو سو ما سكاي برم برم سكا تشي با مو با كو Allahu akbar Allah ce kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim kamar haka ne Allah yake nuna musu ayyukansu a matsayin nadama a matsayin hasara gare su Allah ya ce wa ma hum bi kharijina minan nar su din ba za su fito daga cikin wuta ba ma'ana za su dawoma a cikin ta har abada an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ka tsare mana imanu wa qala subhana haka nan Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda ya bar addininsa daga cikin ku fasaufa ya'ti Allahu biqaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutanen yuhibbuhum wa yuhibbuna waɗanda suna son shi shi ma Allah yana son su azillatin 'alal mu'minin masu kankan da kai masu tausayawa mu'minai masu tausasa hali ga 'yan uwansu mu'minai amma azillatin 'a'izzatin 'alal kafirin masu izza da buwaya da matsawa arna yuqatiluna fi sabilillah yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah wala ya khafu na laumata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi ashe za a zargi kenan ko shi yasa Allah ya kawo nan wala ya khafu na laumata la'im kenan in za ka yi addini jama'a sai ka yi irin wannan imaninka baya cika sai ya ka zamto wala ta khafu laumata la'im ba ka jin tsoron zargin mai zargi dan ka'idan mutane ne sai sun zarge ka in madahuka a'ibuk in suka yabe ka su kuma kushe ka wa in rafa'uka wada'uk in sun daga ka su baka wuri ka fado kasa wa in nasaruka khadhaluk in sun taimake ka wani lokaci wani lokaci kuma su kyale ka zanto baka da mataimaki to kaga kenan tsakaninka da ɗan adam ɗan uwanka ina kai ina wani dogaro da shi ina kai ina wani ba zai tsina ma komi ba Allah kaɗai za ka kama ka zauna lafiya an gane wannan ko jama'a to Allah ya ce idan kuka yi ridda daga cikinku wasu suka yi ridda suka bar addininsu da sannan Allah zai zo da wasu mutane waɗanda suna son Allah Allah yana son su masu sauƙaƙa kai ga muminai masu kuma izza da buwaya ga kafirai suna kuma yin jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah ba kuma sa jin tsoron zargi mai zargi amma ku sani wannan fa zalika fadlullahi yutihi man yasha'u fallar Allah ce yana bada ita ne ga wanda ya so sai Allah ya ce wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne kuma Allah masani ne an gane wannan ko to kaji wannan ayar jama'a tana son ka fifita san Allah fiye da son kowa in ka so Allah ka bi manzon Allah sai kai ma Allah ya so ka فأخبرنا الله عز وجل أن عبادة المؤمنين أشد حبا أن عباده المؤمنين أشد حبا لله sai Allah madaukaki sarki ya bamu labarin cewa bayin sa mu'minai su suka fi tsananin nuna kaunansu ga Allah wazalika wannan ko ya kasance ne li annahum lam yushriku ma'ahu fi mahabbatihi ahada basu cakuda soyayyarsu da ƙaunarsu ga wani Allah ba tare da Allah كما فعل مدعو محبته من المشركين kamar yadda masu da'awar kaunan Allah da nuna soyayya gare shi suke aikatawa daga cikin mushrikai allazina takhadhu min dunihi andadan yuhibbunahum kama ka hubbillah ka hubbihi wadanda suka sanya san ababan tarayya san wadancan kishiyoyi ga Allah da irin san da suke yi wa Allah wa alamatu hubbil 'abdi rabbahu taqdimu mahabbihi wa in khalafat hawahu to jama'a kun ji alamar Allah yana son bawa shine mutum ya gabatar da abinda Allah yake kauna yake so sama da abinda shi zuciyar shi ke so wa bughdu ma yubghidu rabbuhu wa imala ilayhi hawahu da nuna kiyayya ga dukkanin abinda Allah yake ki ko da zuciyar shi ta karkata ga son wannan abu wa muwalatu man wala Allah wa rasulahu da nuna kauna da jibinta da taimakon dukkanin waɗanda ke kaunan Allah da manzansa wa muadatu man adahu da kuma nuna kiyayya ga dukkanin wanda Allah yake kinsa da nuna kiyayya ga dukkan wanda manzon Allah yace aki wattiba'u rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma yin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa mu'adatu man adahu kuna wattiba'u rasulihi wa iqtifa'u atharihi da kuma bibiyar gado da manzon Allah ya bar mana da bibiyar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya wa qabulu huda da kuma karban shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a waɗannan sune alamomi na cewa kana kaunan Allah wa kullu hadhihi alamati dukkanin waɗannan alamomi da muka ambata shurutun fil mahabbati sharuɗa ne jama'a game da kauna game da nuna soyayya لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها بزي تبيوا أصورا تساموا قونا دا سويا با متكر أكرا سأيدا كتوان تنشرنا دولك سوء الله دولك با الله كودا زوجك كنا سنسابا دولك جي كنا سن منظم الله صلى الله عليه وسلم دا أبن دي كاوما كان سنوني إن كان متينا أيوة سنر منظم الله كاقا يا زمان دنيا كينا وانا يا زمان تشع dan jama'a ba mai aibata sunnar manzo Allah sai dan tasha sai mutumin da ya zama cewa ba shi da kunya lalatacce shi ke aibata sunnar manzo Allah yayi izdili gare ta ce wace ji shi can da dingillan wando kamar zai tsallake wuta wa kake faɗa manzon Allah ne waye umarni da dage wando manzon Allah ne in banda jahili wanda baya karanta hadisan manzon Allah in ban da makiyin Allah ba mai faɗin irin wannan maganar jama'a kaga kalle ta abu ne mai sauki manzon Allah ya ga Abdullahi dan Umar ya ga tufafin shi na jan ƙasa manzon Allah fa ya san shi yace man haza wane ne wannan sai ce Abdullah ni ne Abdullahi sai manzon Allah ya ce in kunta Abdullahi farfa izaraka in dai kai bawan Allah daga tufafinka sai ya daga dan kadan sai manzon Allah ya ce mai zid ƙara ya ƙara dagewa manzon Allah ya ce mai zid ƙara ya ƙara ɗagewa mai yiwa ce hatta balaga nisfu saƙi har sai da tufafin ya kawo rabin ƙauri sai manzon Allah ya ce mai to nan ya kamata tufafin mumini ya zama ya ce mai libasul mu'mini nisfu saƙi tufafin mumini rabin ƙauri ake son a ganta in ji annabi Muhammad kuma ya ce man jarra saubahu khuyala فلا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم duk wanda ke jin tufafin shi a ƙasa wandan shi na jan ƙasa da girman kai to ranar tashi alkiyama Allah ba zai kalle shi ba Allah ba zai tsakake shi ba kuma yana da wata azaba mai raɗaɗi da gaskiyarsa akwai almusbil izarahu wanda yake saukar da tufafinsa yana jan ƙasa yana wuce idan sawu wani sahabi shi ma ya saki tufafinsa manzon Allah ya ce mai kai daga tufafinka ya daga sai manzon Allah ya ce tufafin mumini rabin kauri ne sai ya ce in ba nan ba sai manzon Allah ya karin kamu da yace zuwa nan in ba nan ba ya karin kamu da yace zuwa nan ya kama saman idan sawu sai manzon Allah ya ce bai halatta tufafin mumini ya wuce nan ba kai kuma sai ya zanto mai bin sunnar manzon Allah da yake magana kai wancan da kake azaba ce Allah zai maka dan da girman kai kake yi in ba girman kai ba dan me ba za ka ba Allah ba za ka bi manzon Allah ba sai ya zamto cewa kai kuma kana kushe wannan abin da manzon Allah ya kawo ni ma'ana kana nuna cewa kai shirye ka tafi ta manzon Allah jama'a wannan kafirci domin yana daga cikin al-istihza'u bid-din wanda zamu zo mu tattauna shi a cikin mas'alolin da ke magana akan ainihin wato kalmomin nawaqidu kalimatu la ilaha illallah abubuwan da ke warware kalmar la ilaha illallah musai jama'a al'amarin ba mai sauƙi ba ne ka ƙaryata Allah ƙaryata manzon Allah ka kalli kiristoci ma mana ka taɓa ganin hoton annabi isa da riga zumbin ya ƙasa zuwa ina zuwa rabin ƙauri za ga tufafinsa yana sawa annabi isa alaihi salam hoton da suke yi ko yahudawa wancan lokacin aka yi su ya kake tufafinsu yana jan ƙasa kora ba wannan an gano na ko jama'a don haka alaman kana son Allah jama'a shine aga kana son abin da Allah yake so kana son abin da manzon Allah ya karantar alamun mutum yana kin Allah ba wai cewa zai ni makiyin Allah bane a ba a bukatar sai kai wannan amma da zaran aikin ka ya nuna kiyayya ga abin da Allah yake so kiyayya da abin da manzon Allah ya kawo kan ka samu matsala ba sai ka zo kai da'awa ba ba a bukatar ka cika faɗa da bakinka ayyukanka za su nuna haka Allah ta'ala ka kiyashe mu ka tsare mana imanin to shi ma ne yace babu yadda za a samu kauna da soyayya matakar aka samu babu ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya riki zuciyarsa abinda zuciyarsa ke so a matsayin abin bautansa ba afa anta takunu alaihi wakila yanzu kai za ka iya zai masa wakili a wurin Allah zai yiwu ba zai yiwu ba to masu irin wannan aikin jama'a sai manzo Allah ba yake am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun ko kana tsammanin irin masu irin wannan aikin suna jin magana ko suna da hankali ne Allah ya ce ulaika kal an'ami irin waɗannan kaman dabbobi su kaman timakai suke Allah ce balhum adallu sabila kai sun fi tumaki bace hanya ma ya fi dabba dabbanci mutumin da Allah ya ce wa laqad karramna bani adama amma kaga saboda sabawa Allah ya koma ƙasa da darajar dabba kaga kaskancin yayi yawa kaskancin yayi yawa Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ka tsare mana imanin mu wa qala ta'ala haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin ainihin wato wannan sura ta ainihin wato aljafiya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah Allah yace shin ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ku masu imani ba ku ganin wanda ya riƙi zuciyarsa a matsayin abin bautansa? Me yasa? Saboda zuciya tana ce mai ya saba wa Allah kuma yana biyayya, tana kuma hana shi bin umarnin Allah. An gane wannan ko? Baya iya yin komai sai abin da zuciya shi ke so. Wa adallahu Allahu ala ilmi kuma Allah ya batar da shi bayan ilimi ya zo masa. bayan hujja ta bayyana gare shi Allah ya batar da shi wannan abin baya ibin gaskiya wa khatama ala sam'ihi wa qalbi Allah ya sanya wani marfi ya rufe ainihin idaniyansa baya iya ganin hujjojin da Allah ya aiko wa qalbihi Allah kuma ya sanya marfi akan zuciyarsa baya iya fahimtar gaskiya وجعل على بصره غشاوة الله يا سنيا يا ناير اللي بإذن سبايا إيه جاني الخير ده بند زي أنفان الدشي يزير ونن فمن يهديه من بعد الله الله يسير تنبيا وي وانيني زي يشير ده ونن أمبا الله با أي بابكو دومين دام شيرين تواتيتي الله تعالى كتياشي مو sai Allah ce afala tafakkarun washin ba za ku tunani ba to ku gane cewa shiriyan Allah ita ce asalin shiriya kuma yana shiryar da wanda ya so ne kuma da gwargwadon yadda kake san Allah kake bin Allah da gwargwadon irin yadda Allah zai kimsa maka shiriya tare da kai da gwargwadon yadda kake kushe addinin Allah kake kokarin kawar da mutane ga barin bin sunnar manzon Allah da gwargwadon yadda zaka samu matsala a rayuwarka za ka sami rashin kwanciya hankali rashin natsuwa duk inda aka sai da aka buguzun buguzun buguzun buguzun ba natsuwa wannan ya ce ka buge shi wannan ya ce ka cuce shi wannan ya ce ka mai kaza kullum kuka da kai ba a faɗin alherinka sai sharrinka to kaga Allah ya zare mana natsuwa kenan ko Allah ta'ala ka kiyashe mu fa kullu man abada ma'a Allah ghayruhu fa huwa fil haqiqati abdul li hawahu dukkanin wanda ya bauta wa wani Allah tare da Allah to wannan a haƙiƙani jama'a yana yana bauta wa zuciyarsa ne bal kullu man usiya Allah bihi min adh-dhunubi dukkanin irin zinuban da ake yi aiki da su wajen saba wa Allah fasababuhu taqdimu al-'abdi hawahu ala awamiri Allah wa nawahihi haƙiƙanin wannan jama'a sanadin da yasa kake irin wannan ko to abin da yasa ake gab- bawa yake gabatar da irin wannan yana gabatar da san bautan zuciyarsa ne sama da bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ah umarnin Allah ko umarnin Allah da kuma haninsa wa qala ta'ala hakanan Allah madaukakin sarki ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taba samun wasu mutane ba waɗanda suke nuna ƙauna suke imani da Allah da rana ta ƙarshe yuwadduna man haddallaha wa rasulahu ba za ka taɓa samun masu imani da Allah da rana ta ƙarshe ba suna nuna ƙauna da soyayyansu ga dukkanin wanda ya ƙetare iyakokin Allah shine man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum ko da ubanninsu ne ko da iyayensu ne au abna'ahum ko ƴaƴayensu aw ikhwanahum ko ƴan uwansu aw ashiratahum ko danginsu kina Allah baya ganin danginka a matsayin wata tsiya Allah baya ganin iyayenka ko ƴan uwanka a matsayin wata tsiya a'a abinda Allah yake dubawa shine kana nuna kaunanka ga wanda suke ki kaunan Allah ne sai mutun ya bi Allah jama'a kaunar shi ke zama alkhairi amma mutaka mutun ya saba wa Allah bai kamata a kaunace shi ba kamata ya kyamace shi a nuna ƙiyayya kuma gare shi ba don komi saboda yaƙi Allah ba don komi saboda yaƙi sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فوصف الله سبحانه عباده المؤمنين بأنهم أشد حبا له kaga a wannan ayar ma sai Allah ta'ala ya bayyana cewa bayansa muminai su suka fi tsananin nuna ƙaunarsu ga Allah wa annahum yuhibbuhum wa yuhibbunahu kuma Allah yana son su su ma suna son shi wa annahum la yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu kuma su ba sa kaunan dukkanin wanda yake ceta dokan Allah yake ceta dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai wuce iyakokin Allah da na manzon Allah ba sa taɓa nuna kaunar su gare shi an gane wannan ko walau kanu aqrab qaribin ko da ko wannan mutumin da za a ƙaunata ɗin shi ne mafi kusancin makusanci misali akwai wanda ya fi maka iyayenka ne a kusanci akwai wanda ya fi maka iyayen uwanka wanda kuke ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya akwai wanda ya fi maka ƴan uwanka waɗanda kuke uba ɗaya akwai wanda ya fi maka danginka babu ko da makusanci ne amma in ya keta dokar Allah ya keta manzon Allah sai a ƙi shi an gane wannan ko mala yace wa min hadha to daga wannan ayar yu'khadhu za a dauka cewa annahu la yuwaddu almuhaddina illa man huwa minhum fi dini babu wanda zai riki wani mutum a matsayin abin kauna matakar wannan mutumin mai keta dokokin Allah yana manzon Allah face shi ma ya zamto ɗaya yake da wanda yake kaunata a cikin addini ba ku gane ba ko kun gane abin da ake nufi a nan shi ne duk wanda kaga yana son wanda yake keta dokan Allah da keta dokar manzon Allah in kaga wani yana ƙaunarsa to wancan ya keta dokan Allah aiko ya keta dokan manzon Allah ko to idan ya zamto kuma kai mumini sai kuma ya zamto kana ƙaunarsa to kai tarayya da shi a cikin wancan bannan shi ne abin da bala yake nufi a nan shi ne ya ce maka wa min haza daga wannan yu'khadhu ma'ana yufhamu za mu fahimci cewa annahu la yuwaddu almuhaddina ba wanda zai kaunaci waɗanda ke keta dokokin Allah illa man huwa minhum fi dini sai wanda yake tare da su a cikin addini daya a cikin aiki iri daya bal huwa min almulhidin malace bari ma dai wannan yana daga cikin karkatattu gaban tafarkin gaskiya ah me Allah yace ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يتي ومن يتولهم منكم فإنه منهم كذا أنتي منكم daga cikin ku ne shi ma yace la ilaha illallah ya bai imani amma kuma yana san sa yana kaunata yana jibintan su sai Allah ya ce fa innahu minhum to shi ma yana cikin su an tsamo shi daga can yanzu ya koma can inda za ta shi alkiyama yana ganin ba ya ga ƴan uwansa mumine sai sai ga ana sun tafiya sai a ce wallahi ban ga haske na ba ce to koma baya mana ka dauko hasken naka yana komawa sai a sa wannan katangan a jalayi ce alam nakum ma'akum yunadunahum alam nakum ma'akum ashe muka san tare da ku ba qalu bala ce kware kuwa walakinnakum fatantum anfusakum sai dai ku kun fitini kawunan ku wa tarabbastum kuka yi zaman ku na rashi wa kuka rashi kuka yi zaman jiran daku وتربصتم وارتبتم kuka yi shakkoki a cikin addinin ku wa gharratkumul amani burace burace dinga janku hatta jaa amrullah har sai da al'amarin Allah ya zo na mutuwa wa gharrakum billahi gharur wannan mai rudin ya rude ku gabanin Allah Allah ce fal yawma to a yau fa la yu'khadhu minkum fidyatun ba ba za a karɓi fansa daga wajen kowa ba wala min allazina kafaru haka nan daga cikin wanda suka kafirta ma kaga wannan suna ma cikin mu'mini ana ganin su a sahun mu'minai idan ma kuna sallah wuri guda amma yana cikin munafikai dan munafirci shi yake kai mutun irin wannan jama'a yaje yana kaunan mai kice dokokin Allah jama'a an gane karatu kenan ko na'am kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wa man yatawallakum minkum duk wanda ya jibince su daga cikin ku ya kaunace su fa innahu minhum to yana cikin su shi inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shirye da mutane suke azzalimai wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga Anas dan Malik Allah madaukake sai ya kara mishi yadda Anas yake salasun abubuwa guda uku man kunna fihi duk wanda ya zamto yana tare da waɗannan al'amuran yana da waɗannan ɗabi'un ko wajada bihinna halawatal iman to wannan yana jin ɗanɗano da zaƙi da daɗi na imani na farko an ya kuna Allahu wa rasuluhu a habba ilaihi mimma siwahuma ya zamto Allah da manzansa su ya fi ƙauna sama da waninsu ya zama Allah ka fi ƙauna da manzan sama da kowa wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan ya je yana ƙaunan ɗan uwansa mumini baya san shi domin kowa sai domin Allah na uku wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu mutun yaji ya kyamaci kada ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsamar da shi gabarin wannan addini na kafirci kama yakrahu an yuqdhafa fin nar kama yadda mutun yake kyaman a jefa shi cikin wutar jahannama kaga manzon Allah alai ce zaqa ta'amal amini salatu mun kunna fihi wajada bihinna halawata iman kaga ashe yana daga cikin imani kaso Allah kaso manzon Allah kaso abinda Allah yake so kaso abinda manzon Allah yake so ka kuma so bayin Allah ɗan uwanka muminai masu san Allah masu san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu kaunan sunnarsa shine ma'anan wa an yuhillu mar'u la yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah an gane wannan ko Allah ta'ala ka kiyashe mu ka tsare mu fa ahlu la ilaha illa Allah to mutane waɗanda ke bin kalmar nan ta la ilaha okay hadisi muttafaqun alaihi ko bukhari da muslim ka fitar da wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a lamba na 16 imam muslim ya fitar da shi a lamba na ainihin wato 43 a cikin littafinsa fa ahlu la ilaha illa Allah mutane masu kaunan wannan kalma da bibiyar wannan kalmar ta la ilaha illallah yuhibbuna Allah hubban khalisa suna son Allah so ne tsantsa jama'a tataccen so suke yi wa Allah wa ahlu shirki yuhibbuna Allah wa yuhibbuna ma'ahu ghayrahu amma ma'abota yin shirka kuma suna son Allah kuma suna son Allah tare da waninsa a lokaci guda suna daidaita wannan kaunan da ibadan kuma ga ainihin wato wanda suke so wanda ba Allah ba وهذا ينافي مقتضى لا اله الا الله wannan kuma yana kore ainihin abin da wannan kalmar ta la ilaha illa Allah take tabbatarwa Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu Allah ta'ala muna roƙonka abin da muka karanta daidai a san Allah sai mu tare a cikin lada inda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka ka taimake shi wa gabanin mu da jagororin mu ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka ba su bitanatan salihah masu ba da shawarwari na gari Allah ta'ala muna roƙonka ‘yan uwanmu da ke ƙasan Siriya da ƙasashen Iraq da ƙasashen Afghanistan da sauran yankunan duniya baki ɗaya waɗanda ake azabtar da su saboda Allah Allah muna roƙonka Allah ka kai musu dauki ya Allah muna roƙonka ka rusa kafirci da kafirai gaba daya waɗanda kashe daga cikin su Allah karbi shahadar su Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayanka na gari ya Allah muna roƙonka sanya wannan kalmar ta yayin barin duniya kan to la ilaha illallah Allah muna roƙonka ka taimaki addininka ka taimaki ainihin wato sunar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وعملنا وجه غيرك وسواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بالروح والريحان والرحمة والعفو والغفران يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحيي بهم السنة ويميت بهم البدعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعلنا من عبادك الصالحين وأن تجزينا خير ما جزيت به عالم عن علمه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته